ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na litinin 23 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1447 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin al'aqidatu ɗahawiyya daga masjidin qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na tara in ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya a kan gaba ta ashirin da shida inda abu ja'far al-tahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama yake cewa la taju ila shay da haka za mu tashi matashiya ta ɗari ta ashirin da bakwai kenan da ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir da haka qauluhu faɗinsa da yace laisa kamislihi shay babu wani abu da ya kama da Allah ta dukkan fuskar kamanceceniya ma'ana shi Allah komai nasa daban ne komai nasa shi kadai yake da shi laisa kamislihi shay'un fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi wa fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi da haka Allah bai yi kama da kowa ba kuma kowa da komai ba su yi kama da Allah ba kalmar mithlu malamai sukan ce ma'anarta shine wasfu da haka laisa ka wasfihi shay ba wani mai kama da shi ba wani mai sifa irin tasa a suna ko a aiki an gane ko to haka nan a rububiya ko a uluhiya domin kalmar matsalu ko mislu takan zo da ma'anar wasfu lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahi al mathalul a'la an gane ko da haka kalmar masalu ko mislu suka ce haqiqatu shay ay wasfuhu wa huwa as-sami'u tare da haka shi Allah mai ji ne al-basir kuma mai gani ne to kaga idan ka tabbatarwa da Allah ji da gani baya nuna ka kamanta shi da kowa domin ka riga ka gabatar da korewa kafin mai tabbatarwa to sannan mu lura da kyau duk inda za a tabbatarwa da Allah sifa to sai an fara kore masa kamanceceniya sannan ake tabbatar masa da me sifa kamar laisa kamil shay'un kaga nan korewa ce to sannan sai aka isbati aka ce wa huwa samiul basir kamar a kalmar shahada sai da aka ce la ilaha sannan aka ce illallahu da aka shine abin da malamai suke cewa at-takhliya thumma at-tahliya ko at-takhliya qabla at-tahliya ma'ana mutum ne yake so yayi wanka a yake so yayi kwalliya to amma kuma jikinsa da dauda shin turare mai kanshi zai fara safawa ko kuma zai fara yi wanka sai an kawai da ƙazanta sannan ake samun mai tsafta da aka Allah munazzahun an kullin na ƙa'isi wal uyub sannan kuma mausufin bi kulli sifatil kamal Allah ana kore masa abin tsaftacewa ne abin nesantawa ne daga dukkanin tawaya da aibubbuka a lokaci guda kuma abin sifantawa ne da dukkanin sifofi na kamala subhanahu wa ta'ala da haka Sheikh Fauzan yake cewa qauluhu da Imam Tahawi yace laisa kamithlihi shay babu abin da ya kama da Allah cikin dukkan fuskokin kamanceceniya yace haza nafyul litashbihi anillahi subhana wannan korewa Allah kamanceceniya ce ta bayi ta dukkanin fuska sai ce wal kafu kaulasan din nan ta kamislihi ka din lita'kidin nafi ta karfafa korewa ce an gane ko ai tabbas babu wani abu da ya kamata to sannan kuma lita'kidi nafi misli kamar yadda ya ce wa kafa billahi aliman Allah ya isa masani subhanahu wa ta'ala da aka ita ma wa kafa billahi aliman kafin ɗin kafin ce litta'akid kafin ce ta ƙarfafawa al'aslu asali shine wa kafa Allahu aliman lallai Allah ya isa masani tabbas sani ya tike ga Allah walakin ja'atil ba'u litta'kidi sai dai an sake kawo ba'un dan a sake karfafa zancan aka ce wakafa billahi da aka yadda kafin din nan take taukidi ce haka nan ba'un din nan ita ma taukidi ce asalin zancen kafallahu aliman an gane ko sai ce wa laysa yushbihuhu shay'un min al-ashiya'i ba wani wanda ya kama da Allah daga cikin dukkan ababai lal malkatu ko da mala'iku walal anbiya'u ko da annabawa war rusulu da manzanni walal auliya'u ko ko waliyai an gane ko ba wanda ya kama da Allah ba wanda yake aiki irin na Allah afaman ya khaluqu kaman la ya khaluqu afala tadhakkarun yanzu me yin halitta za a daidaita shi da wanda baya yi mala'iku ba sa halitta su ma halittar su aka yi annabawa ba sa halitta su ma halittar su aka yi manzanni ba sa halitta su ma halittar su aka yi waliyai ba sa halitta su ma halittar su aka yi duk wani abu da ka sani a duniya abin halitta ne Allah shi ne mahalicci ba kwa yadda za a yi ka daidaita wanda aka halitta da wanda ya yi mai ya yi halitta ba za su taɓa daidaituwa ba shine Allah madaukin sarki ce qul du allazina za'amtum min dunillahi قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات yace shin yanzu ba kwa ganin waɗanda kuke kira koma bayan Allah ku nuna mun me suka halitta mai suka halitta mana a duniya am lahum shirkun fis samawati ko suna da wani kaso da suka bawa Allah wajen halittar sama ya zama haɗin gwiwa suka yi da shi wajen yinta suna da shi ba su da shi to da haka Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya kama da shi babu wanda yake daidai da shi babu sa'a gare shi subhanahu wata'ala cewa mala'iku ba su kama da Allah ba wannan shine aje mala'iku a matsayinsu shine kuma girmama Allah ba shi shi ma haƙƙinsa cewa annabawa ba su halitta ba baka tawayi annabawa ba bal wannan shine sifanta su da kamala domin ka aje su a matsayinsu na me na ababen halitta bayi shi kuma Allah ka aje shi a matsayinsa na mai mahalicci mai halitta to amma da yawan mutane sai wannan lissafin yake so sai suke cakuɗa abubuwa wani abin in suna magana akan annabawa sai kaga kamar kalmomin da ake gaya wa Allah suke gaya wa annabawa haka in sun zo suna magana akan waliyai sai kaga kalmomin da ake gaya wa annabi da Allah duk shi suke gaya wa waliyai duk sun cakuɗa lissafi duk sun cakuɗa lissafi shi yasa na ga wani ruɗaɗɗe kuma wai da sunan malinta wai ai tauhidi shine a haɗa annabi da Allah wai da shine tauhidi a haɗa annabi bayan Allah yana cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa abun bautar ku fa abun bauta ne ɗaya babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi qul huwallahu ahad وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد amma ka ce wai haɗa Allah da annabi abin da shi yake nufi a haukarsa wai kalmar shahada ai a kalmar shahada ba ana cewa la ilaha illallah muhammadu to wannan ana nufin an haɗa Allah da annabi kenan a'a ai la ilaha kore dukkanin wani abin bauta ne ko kore dukkan wata cancanta ta bauta ce ga kowa tare da tabbatar da ita gawa illallah to anan akwai manzo Allah a ciki manzala ba abin bauta bane ba to da haka yanzu idan ka ce la ilaha illallah ka gama kadaita Allah a babin ibada ka kore duk wani abin bauta koma bayan Allah ka tabbatarwa da Allah kadaitakarsa ta bauta to yanzu an wuce wannan ajin sai a zo aji na biyu shine ajin manzanci Muhammadun Rasulullah shi kuma manzan Allah bawon Allah ne manzan Allah ne ba mutum kamar kowa ba kuma shi ba Allah ba ba mutum kamar kowa ba domin yana da manzanci amma ba Allah bane ba domin shi abin halitta ne shi yasa sai a ce abduhu wa rasuluhu abduhu bawan Allah ne malamai suka ce raddi ne gawa da nasara sarakan guluwi sarakan zankan sarakan wuce gona da iri domin su ne suka fara cewa annabi isa Allah ne to idan ka ce annabi abduhu bawan Allah ne to yanzu ka fita daga hanyar nasara masu mai da bayi alloli shi yasa annabi da kansa ya ce la taɗuruni kama aqratin nasara ibn maryam kada ku yi mun zankan ma'ana wuce gona da iri wajen yabo shine al-itra kar ku yi min irin yadda nasara suka yi wa annabi isa dan maryam wa qalatin nasara almasihu ibnullah da haka manzo Allah ya ce kar ku yi min haka inna ma ana abdun ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzo Allah to sannan ce masa rasulullahi manzan Allah shi kuma raddi ne ga yahudawa su kuma sarakan wulakanta mutanen kwarai su kan yanzu su zagi annabi ya fi komai sauki a wajensu su kashe annabi ya fi komai a wajensu innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna bi ghairi haqq manzo Allah ce yahudawa kenan su suka ce annabi Isa dan zina ne uwarsa mazinaciya ce ya ukta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyan suka yi mata yarfe babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba karuwa bace suna nufin ke a fakaice karuwa ce shi yasa Allah ya ce wa kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kuma kire da suka yi wa na maryama suka jefe ta da shi da shi musulunci addini ne wasat bainal ifradi wat tafrid babu shishigi babu kuma gazawa ka tsaya a tsakiya in kai shishigi ka zama nasara in ka noke ka zama bayahude to ka zamo a tsakiya ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وذاك دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم باوان الله نيمان dukkanin waliyai in ma walittakar tasu ta tabbata to bayin Allah ne ba kishiyoyin Allah ba ne ba wani waliyi da yake gudanar da wani abu a duniya ƙarya ne duk wanda ya gaya maka ƙarya yake yi ba ma sai an ja maka aya ko hadisi ba kan a haife shi in ka ce shi yake gudanar da duniya to kan a haife shi kuma fa duniya ba ta gudana me ya canja da aka haife shi tun kan a haifi sida abdulkadir tun kan a haifi shehu tijjani tun kan a haifi alhaji ibrahim kaulaha kwana da wuni dai awa ashirin da hudu ne ko ba haka ba damuna rani bazara kaka da aka haife shi an dina an ƙara dan an haife shi kwana da wuni sun koma awa 23 ko sun koma 25 da shida babu manzala ya yaki wannan aƙidar ta jin cewa wai wani yana da iko cikin ikon Allah lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina ibrahim almuazzam akai sa'a ranar da ya rasu rana akai zazzabin rana sai mutane suka rinka cewa kai abin mamaki har rana ma tana jimamin mutuwar dan annabi manya amma mazalla take ya yaki wannan abin yasa a tara mutane a masallaci yace ayyuhan nas inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah ku mutane ku shiga taitayin ku rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah halittarsa ce la yankasifani li mauti adin wala li hayatihi ba sa zazzabi dan an haifi wani ko dan wani ya mutu ba sa zazzabi dan an haifi wani ko wani ya mutu wannan shine musulunci wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi amma ka ce ran da shehuwa ne ya mutu sai da aka kwana ana ruwa kamar yadda wani mawaki yake faɗa wani shehi ya mutu a nan Kano wai ranar da ya kwana sai ya mutu sai da aka kwana ana ruwa ran da karya ta mutu ma an yi ruwa ko ba haka ba ko kana tsammanin duk daren da ake kwana ana ruwa karnuka karya ba ta haihuwa ita ma karamata ce wannan daban wancan daban kawai faduwa ce ta zo daidai da zama faduwa ce ta zo daidai da zama amma duniya Allah ya tsara ta ta tafiyar ta daban ba ruwanta da kowa ba ruwanta da kowa a haifi kafiri a ruwa a haifi dan fashi a ruwa a haifi waliyi a ruwa ba ruwan ruwa da haihuwarka ba ruwan ruwa da haihuwa shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza ya kaza sai da duk molanka ne ba babu hadisi ba aya kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba jahilcinsu ne yasa suka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka yi ba annabi in kana da imani ko babu wata mu'ujiza ƙwaya ɗaya da annabi ya zo da ita kai ka san annabi manzon Allah ne babu wanda ya kai shi daraja a wajen Allah kalma ɗaya da Allah ya gaya masa a Qur'ani ta fi ƙarfin wata ƙarya da za ka yi masa wa innaka la'ala khuluqin azim ta ƙare Muhammadun Rasulullah an gama ba wani yabo da kai isa kai ka kamo wannan kalmar wallahi an gama da kai amma ai an haife shi ne da kaciya an haife shi ne da kwalli an haife shi ne da kaza to yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumakai ma ana haife su da kwalli wallahi ka tambayi likitoci ungozo ma asibiti in dai tattarewar gaban ɗa namiji ne wanda shi ake cewa kaciya ka je ka ga ƴaƴan arna ma ana haife su da wannan ya za a yi to wannan ya zama karama ai shi karama abin da ba a yi wa sai mutumin ƙwarai shi yake zama karama amma abin da ake wa kowa bai zama da karama ba bai zama karama ba yanzu ɗaukarsa da Allah ya yi sama wannan akwai wanda aka yi wa wannan shine karama subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wannan kam ko ibrahim ba ai wannan ba ko musa ba ai wannan ba ko isa ba duk amma wallahi na rantse maka da Allah ka je ka tambayi unguwar zomomi masu karɓar haihuwa a asibiti shin ana haifar yara maza da takurarriyar al'aura ba shi ake cewa kaciya ba wannan ba zai zama karama ba ana haifar yaro kaga idansa kamar ya sa kwalli halitta ce wasu suna da irin wannan kaga ko bai sa kwalli ba zai ga idansa yana yin kamar me kamar da kwalli halitta ce Allah yana yin ta ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ballantana din nasosi sun karyata wannan maganar abdullahi dan abbas ya ce da kaciya an gane ko da kabakin suna da yanka duk kakan manzo Allah ne masa abdul muttalib ranar bakwai ga haihuwarsa idan mu yan izala mun faɗi wannan kace mu makiyan annabi ne mun rage wa annabi daraja abdullahi bin abbas ma makiyin sa ne ya faɗi wannan kai da kace kai masoyin sa ne ka kakkago wannan karerai ina ka gani a littafi a ina ka rubuta wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin da ka dai ya'yan uwa masu albarka mu sani cewa Allah Allah ne duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi sai dai Allah ya daga darajar bayi bayi darajar su ba ɗaya bace amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya wa bawa bai zama Allah ba bai zama Allah ba kuma da wanda ya bawa annabi sifar Allah da wanda ya bawa gunki duk ɗaya suke duk sunansu ne mushrikai Allah baya daga kafa akan shirka ko da annabi ka yi ta inda wanda ya bauta wa gunki shine mushriki banda wanda ya bauta wa annabi to da kiristoci ba su shirka ba da yahudu ba a ce da su mushrikai ba amma kiristoci suka bauta wa annabi isa Allah ya kira su mushrikai yahudu suka ce annabi uzairu dan Allah ne Allah ya ce da su mushrikai to haka wanda ya hau dala ya bauta wa barbushe ko tsumburbura duk ɗaya ne wanda ya ɗauki sifar Allah ya ba manzan shi ne shirki ne wa ma umiru illa li abudu ilahan wahida ba umarci bayi ba sai da bautar Allah shi kadai subhanahu wata'ala daka wala ayyu makhluqin hakanan dukkan wani abin halitta ba bai kama da Allah ba ba sa'an Allah bane wa huwa samiu kuma shi Allah mai ji ne ji irin nasa albasiru mai gani gani irin nasa wannan aya tana cikin suratul shura Sheikh Fauzan yace fa samma nafsahu sami al-basira ubangiji da kansa ya kira kansa da mai ji mai gani domin Allah ya fi kowa sanin kansa an gane ko tunda Allah ya ce shi mai ji ne to mai jin ne shi mai gani ne to mai ganin ne domin ba wanda ya kai Allah sanin Allah kamar yadda a cikin bayan Allah ba wanda ya kai manzan Allah sanin Allah idan annabi ya ce Allah yana da kaza magana ta ƙare domin ba wanda ya je inda annabi ya je ba kusanci da Allah irin kusancin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yake so ya zama samfil na wanda ya fi kowa saninsa shi yasa yasa aka ɗauko shi aka kawo shi ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوهى إلى عبده ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أما ذاك شامع ماكي سوفاي sai annabi ya faɗi abu game da Allah sai su tawili su musu annabi ya ce Allah yana da hannu su ce yana da iko yana da hannu kawai hannu aka ce ba a ce maka hannu irin nawa na irin nawa na balma hasali babu wannan maganar an gane ko Allah yana fushi yana fushi kawai aka ce ba irin na mutane ba dan shi ka'idarsa laisa kamislihi shay duk abin da ya jingina wa kansa nasa ne kuma ba wanda ya kama da shi a ciki dan mutane suna fushi baya nuna cewa fushinsu irin na Allah ne domin su din ba Allah su bayi ne ba yadda za a yi bawaye kama da me ubangiji ba yadda za a abin halitta ya kama da wa mahalicci ba zai yiwu ba da aka kowa a aje shi a matsayinsa to amma da ka sauka daga lafuzan da shari'a ta faɗa ka koma kama kaman naka da wata da'awar ƙarya wai a madadin a ce annabi ya mutu sai a ce annabi ya fako wai kalmar fakuwa wai shine girmama sakarci ka kai Allah sanin annabi ka kai shi girmama shi amma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl afa in mata amma ba wai ce a kar a ce ya mutu sai dai a ce ya fakku yaƙi na Allah ya kama nasa haka a hirɗin mu ba komai yake ja wannan ba raunin imani ne shi Allah da ya halicci bayi ya musu kwakwalwa ya musu zuciya ya musu imani to ya san duk abin da zai dora musu za su iya ɗauka an gane ko idan ka ga mutum ya ki ɗauka to lalaci ne kuma duk abin da Allah ya ce a yi shi ne daidai in ka kuskura ka sauka daga na Allah to ka koma kamaka ne fa ma za ba adal haƙi illa dalal illa dalal da haka Allah yana da hannu kamar yadda ya gaya mana kuma hannun ba irin na kowa ba ne wannan ita ce ka'ida Allah yana so ba irin na bayi ba domin shi ba bawa ba ne Allah yana fushi ba irin na bayi ba domin shi ba bawa ba ne Allah yana yarda ba irin ta bayi ba domin shi ba bawa ba ne laisa ka mislihi shayi wa huwa sami'ul basir ba wanda ya kai Allah sanin kansa qul a antum a'lamu amillah ce da su ku ne kuka fi sani ko Allah ne ya fi ku sani bal a wani waje ma ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah yana da sani ku ba ku da sani da haka ba ku isa da kwakwalen ku ku gano wani suna ya kamata a gaya muku ba ku isa da kwakwalen ku ku gano wace sifa ta kamata a sifanta Allah da ita ba sai in shi ya gaya muku ba ku isa da kwakwalen ku ku gano menene matsayin manzo Allah sai in Allah ne ya gaya muku sai in annabin ne ya gaya muku ina fata an gani da haka yace fal ayatu fi awwaliha raddun alal mushabbiha ita wannan aya in ka kalli farkonta akwai mai da martani ga masu kamanta Allah da bayi domin an ce laisa kamislihi babu wanda ya kama da shi wa fi akhiriha in kuma ka kalli karshen ayar raddun alal mu'attila shi kuma akwai raddi ga masu korewa Allah sifofi duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi sai su tawili sai su kore sai su kiyarda ai in mun ce yana fushi to kenan mun kamanta shi da bayi waye ce maka bawa ne kadai ke fushi kowa da sifarsa bawa yana da sifar fushi Allah ya yi shi da ita Allah kuma yana da tasa sifar ta fushi ita kuma ba ta irin ta bayi bace ba da dama muna buga misali ko mu ijunan mu bayi kan zama muna da sifa amma mu bambanta kowa tasa daban yanzu dukanmu muna da fuska amma kowa fa fuskarsa daban amma ba za ka ce dan na ce wani yana da fuska ina nufin na kamanta shi da wani ba a'a wani yana da fuska tasa daban wannan yana da fuska shi ma tasa daban buri ma yana da fuska irin ta mutunci kuma dole ka ce yana da fuska buri yana da hannu irin na mutum ne a kuma dole ka ce yana da hannu tarayya a suna ko lafazi baya nuna tarayya a cikin me haƙiƙar ma'ana dan an ce da hannun buri hannu hannun mutum hannu hannun tukunya hannu baya nuna cewa duk iri ɗaya ne sunan ne kawai iri ɗaya amma saboda tsabar ruɗewar kwakwalwa mutane su sauka daga koyarwar qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fahimtar addini su koma kama kama da kwatance kwatance su koma wai arna masu falsafa wai su za su koya musu yadda za su san Allah ai in ka ce kaza to kuma ai kaza kenan to da ba kaza ba to ai da kaza kenan bala Allah ya kiyaye da haka wannan aya ta yi dukan dan kadanya da farko ta korewa Allah kamancece ne a ƙarshe kuma ta tabbatar masa da sifa da aka ta yi raddi ga batattu guda biyu mushabbiha wal mu'attila mushabbiha masu kamanta Allah da bayi mu'attila masu korewa Allah sifofinsa wa dallat ala annahu la yalzamu min isbati al asma'i was sifati at tashbihu bil makhluqati kuma ayat ta nuna ba zai yiwu ba dan an tabbatarwa da Allah sunaye da sifofi ya zama wai an kamanta shi da halitta ba zai yiwu ba wannan ba haka bane ƙarya ne dan ka ce Allah yana da hannu ba inda ka kamanta shi da wani dan ka ce Allah subhanahu wataala yana fushi yana yadda yana dariya yana da idanuwa guda biyu kamar yadda ya tabbata yana da diga-digi baya nuna ka sifanta shi da bayi kana nufin irin nasa kai ko baka isa ka san nasa ba abinda kawai yanzu kake iya sani wanda ya ga damar ya sanar da kai shine sunan amma hakikanin baka isa ka sani ba na fata an gane to sai ka tsaya a inda Allah ya tsayar da kai a nan yake so ka tsaya a yanzu wannan shine gejin saninka an gane ko فسمع وبس فسمع وبصر المخلوقات لا يشبه سمعا ولا بصر الله تعالى فسمع وبصر المخلوقات ذاك جي da ganin halitta la yushbihu baya kama da sam'a ji wala basar Allah ko ganin Allah subhanahu wata'ala da haka dan an tabbatarwa da Allah sifa baya nuna an kamanta shi da kowa matukar ya tabbata wannan sifar Allah ya tabbatarwa da kansa matukar ya tabbata wannan sifar manzo Allah ya tabbatarwa da Allah ita to magana ta kare matashiya ta 28 qauluhu imamu abu da imamu dahawi yace khalaqal khalqa bi ilmihi Allah shi ya halicci bayi da iliminsa an gane ko? ku lura da kyau da ta Allah ya yi ta ne da ilimi duk inda Allah zai tabbatar wa da kansa halitta ko zai yi maganar halitta sai ya so ko maganar ilimi don kasancewa na farko Allah yana halitta na biyu kuma ba da molanka yake ba da ilimi shi yasa dukkan wata halitta da Allah ya yi ya yi ta bisa ga ilimi duk abin da ya yi mata wannan abin shi ya dace da ita da ka canja mata wannan abin daga wadda Allah ya yi mata to ka lalata ta yanzu ku kalli shaf ɗin da Allah ya yi ɗan adam ya yi shi a tsaye ba a kwance kamar yadda akuyoyi suke tafiya ba an gane ko da ido biyu da ƙofar hanci biyu da kunne biyu da baki da labba da haƙora alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabak yanzu da zaka canja wa dan adam fasalin halittarsa daidai da kirs sai kaga ka muna nashi sai ka tauye shi yanzu mu dauka da a ce mutum ido biyu yake da shi kamar na mota akwai fitilin gaba akwai fitilin baya zai yi kyau ku kalli waɗanda suke zuwa a canja musu halitta kyau suke ko muni Allah muni suke duk inda Allah ya aje ka nan ne ajin da ya dace da kai da ka fita daga wannan ajin to kuma ka lalace ka lalace ta fuskar ka rinka wahalar rayuwa kenan ba za ka taba hutawa ba dan abu kaɗan za a taba maka a halittarka amma a jefa ka a cikin bala'i da wahalar da har ka mutu ba za ka fita daga cikinta ba yanzu ku kalli Michael Jackson lokacin da aka yi masa sajari hancinsa ne kawai ya gabe masa tsayuwar da shi yake so ba wai irin na turawa nan zankarele kawai ya je aka taɓa wannan hancin amma da ya rinka shan bala'i tsawon rayuwarsa da bala'in wannan hancin ya mutu tare da yana da wadata fa yana da kuɗi to ina ga in talaka ne kwana biyu da suka wuce wani ya kira ni ban san kowa ba a waya yake cewa malam wai ya halatta mace ta je a yi mata sajari a girmama mata mamanta ko mazaunanta to shine da kansa bayan na mun tattauna sai yake bani labaran abubuwan da suke faruwa shine ma yake bani wannan labarin na Michael Jackson yace wato malam matsala abin shine wani lokaci yana fashewa an je an hura duwawu iska bataran kawai ya fashe ya bindiga an dura wa maman iska wataran sai ta fashe ta bindiga wato wani abin da da yawa daga cikin mutane ba su gane ba shi Allah da ya halitta musamman iyayenmu mata su aka fi cuta a wannan bangaren su aka fi cuta dole sai ta zama fara dole sai mamanta yayi girma dole sai duwawunta yayi girma baki sani ba Allah da yayi maza fa ba kowa ne yake son mai katan nono ba fa ba fa kowa ne yake son mai katan duwawu ba fa ba kowa ne yake son fara ba fa da Allah ya aje ki ya halicci wani wanda shi irin ki yake nema amma saboda sun rude gaba ɗaya kowa yanzu so take sai ta zama fara to sai ka ga ta yi katankata na mutuwa gaban almoro ta baro can ba a gama ba ta zo nan an ƙare ci ita ba ta zama fara ba ita kuma ba baka ba ta zama me kala rawi ya ce karya ne ba wani wankan tarwada baki kawai sashi baka ke fari sashi farare ma ba wani zance wankan tarwada larabawa ca suke musu fanta kola wai ta zama bangaren ta fanta bangaren ta coca cola kuma haka zaka gani yanzu macen duk da take shafe shafe wallahi sai kaga wani bangare na jikinta ina baki wani kuma bangaren fa fari to yanzu idan aka ce yi mata hukunci ina zaka sata fara ce sai dai ka ce fara ce a ido amma baka ce a muna sudan irin hausawan da suke zama a sudan sun dage sai sun zama larabawa sai su je su yi bilicin na bala'i fuskar ta koma ba larabiya zar amma hannun ba za ka so ka gan shi ba kullum cikin safa ta hannu da ta kafa shi kenan wata rana sai aka shiga mota kamar irin hais sai mai irin wannan kamar fuska fara tas amma hannu bakin kirin sai ta shiga mota ranar sai ta manta ba safar hannun to da ta zauna ga wani tsohon balarabi ga wani ɗalibi ɗan uwanmu wanda shi yake ba mu labarin abin ya faru da shi ita kuma ga ta a tsakiya to shi tsohon ya ganta a fuskar ta balarabiya amma sai ya ga ga hannu baki yana so safarar fuska kaikayi fuskar ta fuskar ta je mata kaikai sai ta ɗauko hannun take so sa shi tsohon balaraban nan sai ya tsammanin wannan ya ɗalibin ne ɗan afirka baki yake taɓa mata fuska da ya tashi ya wanke shi da bari ka ce baka da kunya kake taɓa mace ya ce me nayi sai kula da kyau sai ya ga ashe hannunta ne bakin fuskar ta fara shi ne ya kalle ta ya ce inti za tu galtsana ce ma baki da mutunci Allah ya kiyaye da haka kowa ya tsaya a matsayin da Allah ya yi shi wallahi a matsayin da Allah ya aje ka shine ƙarshen darajarka ƙarshen martabarka amma ta ka raina halittar da Allah ya maka to ka shiga bala'i da haka dai ubangiji yana yin halitta bisa ga ilimi duk abin da kaga ya halitta ya sani kuma ya sanya wata hikima tasa cikin wannan halitta qala subhanahu ubangiji mai girma da buwaya yace shek fauzan yace qauluhu khalaqal khalqa bi ilmihi qala subhanahu Allah madaukakin sarki yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ku saurara ku ji ya'lamu man khalaqa wanda ya halitta yana da ilimi ya san me yayi cikin halittarsa dogo yayi ka yana da hikima in gajere yayi ka yana da hikima in baki yayi ka yana da hikima in fari yayi ka yana da hikima akwai wani ilimi da ya kunsa maka wanda baka sani ba wa huwa shi Allah latifu mai zurfin sani ne alkhabiru gwani ta fuskar sani dan kalmar khabir tana zuwa da ma'anar alkhibra khibra shine gogewa ta fuskar sani sannan kuma tana zuwa da ma'anar alkhabaru khabaru shine labari khabiru mai bada labari wala yunabbi'uka mithlu khabir fa khalquhu dalilun ala ilmihi halittar kadai da Allah ya yi ta nuna Allah yana da ilimi ka kalli halittun Allah shine sau da dama yake ce da mu ba za mu kalli halittarsa ba ne kadai halittar Allah in za ka kura mata ido kai mata kallo na tsanaki kallo na ilimi sai hankalinka ya buga wajen sanin girman Allah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجئ البصر هل ترى من فطور ثم ارجئ البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا huwa hasir da Allah subhanahu wataala in dai zaka kalli halittunsa to za su ƙara maka sanin girmansa za su ƙara maka sanin girmansa yanzu ka kalli kuda kadai ka je kai bincike akan kuda halittar da Allah ya wa kuda zaka sha mamaki akan ta masana suka ce jinsi jinsi na kuda a duniya ana da su sun fi 800 jinsi jinsi kabila kabila ta kuda yanzu kai a garinku nawa ka sani ka san kudan masai ka san kudan zuma ka san kudan tsando ko to kaga akalla mu mun faɗo ku to an ka tafi wata duniyar su ma zaka je ka tarar da nasu adadin wanda babu a wajen mu to haka haka zaka yi ta samun nau'in kudaje iri iri sannan suka ce kuda wuyansa ba irin na dan adam bane da sauran halittu kaga da yawan halittu wuyansu baya juyawa idan ka juya haka ya kai karshe sai ka sake ne juyawa shi guda ba haka yake ba shi guda wuyan sarawun yake kuma baya murdewa haka zai ta juya kayansa sannan kuda ku kalli bambancin kuda da kadangare yanzu kadangare duk tsiyarsa bai isa ya hau gilas din nan ba saboda me santsi kafarsa ba za ta tsaya ba haka su zakaru suka ji amma kuda zai hau komai ya tsaya ɗab saboda shi a kafarsa akwai mayan karfe magnet duk abin da ya hau kamawa yake kuma in ya tashi fita ba sai an ja da ƙarfi za a balle ba kuma a hankali zai tsallake ya fice sannan kuda da kake rai mai ƙarfi sai Allah ya isa duk girman ka kuda ne maka kwace yanzu da za ka ɗau mangwara kana sha ko wani abu kana ci kuda zai sauka ya ci kuma ya tashi kuma ya ci banza wallahi kuma baka isa ka kwato ba in duk duniya za ta haɗa sojojin yaƙi ba su isa su kwato abin da kudan nan kwaya ɗaya kwata ba shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu ya ku mutane an buga muku misali ku kasa kunne ku ji innal ladhina tad'una min dunillahi waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah lai yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar kuda ɗaya ba walau ijtama'u lahu in duk duniya za ta taru ta kuda ɗaya ba za ta iya ba kuma in ta isa ta yi raina kama ka gagayya kenan kana ganin ka raina shi amma ya fi ƙarfinka sannan Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu wallahi in kuda ya kwace musu wani abu su isa su kwato ba to wanda in kuda ya masa kwace bai isa ya kwato ba kuma shi kake tsammanin ya kare ka kowane shehi ba sai na kama suna ba kuda dan ya taba cin abu kuda ya hau ya ci ya kwato to sai kake tsammanin kai zai kwato maka ya kwato ma me wanda kuda ya fi shi karfi da wani balarabe ya shirya gunkinsa ya masa kwalliya ya kare shi ya fesa masa turare kawai sai manta ya fita daga ɗakin da gunkin yake bai rufe ƙofa ba sai Allah yake so ya nuna masa aya ya gane abin da yake hauka ne kawai sai ga dila nan ya taho dila sai ya shigo ɗakin yana shigowa dila shi kuma kun san dila kamar kare ne yadda kare yake in zai fitsari ya ɗaga ƙafa haka dila yake da haka dila kawai ya je kan gunkin nan gunki ya dararraje an masa haka an masa kwalliya an fesa mai turare kawai dila ya daga kafa ya callara ma fitsari me gunkin ya hango dila daga ne sai na kai kai dila kai kai dila ko ta shi sai da ya gama fitsarin sai ya kade kafa sai ya tafiyarsa sai tsaya ce kai co ubangijin da bai iya korawa kansa dila ya ne masa fitsari ba ni nake tunanin wai zai kare ni amma nayi asara a rabbun yabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alibu yanzu ubangijin gaskiya dilaye masa fitsari aka yanzu kana cewa shehu ibrahim shine kaza shehu ibrahim shine kaza kuma ya mutu aka binne shi in yana iyawa me yasa ya shiga kasa kar ya bari ya shiga mana in yana rayawa ko yana hanawa abu ya faru ya dawo da mahaifinsa da ya mutu man ba na ba ku labari ba a garin nan akwai shehin da aka yi baya haihuwa juya ne shehu ibrahim ya ce zai bashi ya in ya bashi za ta haihu aka bashi yar ba ta haihun ba bai haihun ba duk suka mutu kaga Allah ya kunyata shi irin wannan abin da ake kato bara a ɗauki haƙƙin Allah a basu Allah ya buga misalai da yawa na gajiya wasu da kasa wasu kuma haka kowane ɗan adam yake in dai mutu haifarsu aka yi suna da ranar farawa suna da ranar karewa ya nuna ba alloli ba ne ba zai taɓa yi wa Allah ya zama yana da ranar farawa da ranar karewa ba to ballantana wani shehi ko wani waliyi bayi ne kamar ku innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allah ya ce duk wanda kuke kira a matsayin Allah to ku sani bawa ne kamar ku fada'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su in sun isa su amsa muku yanzu ba wasu sun je kabarin shehu gibrima ba shehu fetur yayi kaza yayi kaza yayi kaza fetur din ya sauka wai ka tambaya ma shin shi shehu gibriman ya mutu da besa ban sani ba ba ca ne e ko a ba amma dai na san zai wahala a ce yana ma da besa lokacin da ya mutu ta yi a zamaninsa ba a yi ma besa ba ta yi a zamaninsa ba a yi jifa-jifan motoci da muke da su a to mutumin da ko bisfa misali bai mutu da shi ba shoshi ina ruwansa ba da fetur ballantana ka ce ta malam guruntum Allah ya kara masa lafiya ya ce to wallahi wannan shehun da kake cewa ya rage fetur ko yana nan shi ma haka zai siya bai isa ba wallahi wallahi ko yana nan shi ma haka zai siya abin da zai gwada maka karamin hankali da karamin misali a zamanin annabawa fa an yi yunwa an yi fatara an yi tsadar rayuwa manzo Allah yana Madina kaya suka yi tashin gauran zabi tsada sahabbai suka zo suka ce da manzo Allah ya rasulullahi sa'ir lana ya ma'aikin Allah kai mana price control ka hana tashin kaya sai ce inna Allah huwal musa'ir Allah shi yake juya kasuwanci ba ni da hannu a cikin wannan manzo Allah ya zo Madina fa ya taran mutanen Madina suna wa dabino barbara kilili wannan dabara ce ta manoma Allah ya haska musu wasu dabaru yadda za su yi dabino ya yi da sauri dabino yakan daɗe bai yi ‘ya'ya ba sai ka shuka dabino a shekara goma ba a fara cinsa ba amma yanzu noman zamani ya zo da sai ka shuka dabino shekara biyu sai ya fara ‘ya'ya amma mutanen da har kirari ake wa dabino mai shuka ka baya cinka galibi sai ka shuka shi kai ba za ka ci shi ba sai dai 'ya'ya da jikoki su ci to sai mutanen madina suka fara samun dabaru na noma yadda za a haɗa dabino da kaza da kaza sai 'ya'ya da yawa kuma da wuri da manzo Allah ya zo sai ya ce musu ku daina shikenan sai basu yi ba da basu yi ba kuma shikenan sai dabinon bai ba sai suka zo suka kawo masa kuka suka ce ka hana mu kuma dabino bai ba sai ce antum a'lamu bi umuri dunyakum dabarun rayuwa Allah ya sanar da ku kayan ku guje ku yi shi annabi ba zuwa ya koya mana dabarun rayuwa ba zuwa ya koya mana abin da ya fi wannan daraja da kima shine ne addini wanda shi kuma a cikin addini akwai dabarun rayuwar amma kar ka ɗauka cewa wai annabi dole sai ya san yadda ake gyara kafureto gyaran kafureto daban annabta daban ko ba haka ba da haka annabi ko da a ce a yau akwai annabi kuma yana da mota motarsa ta samu matsalar kafureto dole ya tafi wajen wa dole ya tafi wajen bakanike wannan kuma bai rage masa daraja komai ba domin wannan ba shi ne aikin da ya zo yi ba Allah yana raba falala wani ya ba shi annabta wani ya mai da shi kafinta ko ba haka ba wani ya mai da shi wanzan wani ya mai da shi mai faskare kowa da inda Allah ya aje shi to da haka mu gane wannan da haka annabawa ba alloli ba ne waliyai ba alloli ba ne aikin Allah ba wanda yake iya yinsa duk duniya kowaye shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta kuma yana da sani cikin abin da ya na halitta gwani ne ma shi fa khalquhu dalilun ala ilmihi subhanahu wata'ala wa qudratihi kama qala ta'ala halittar sa tana nuna ilimin sa kuma tana nuna ikon sa da isassa da kansa yace wa ma kana Allah li yu'jizahu shay'un fis samawati ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وما كان الله بزي ألا ليؤجزه شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض وانا أبا أسامة كسي كاكريش بزي با إن دي ألا قسيني to duk abin da ke sama da ƙasa ƙarƙashin ikon sai ka bai isa ya gagare shi ba to amma ku kalli bayi waɗanda ba Allah ba ko mun darajar su zaka samu akwai abubuwan da sun gagare su sun gagare su annabawa su ne ƙololuwar masu daraja da martaba amma abu nawa ne annabawa suka so ya faru bai yiwu ba saboda Allah bai ga dama ba saboda ba suke da iko ba Allah shine mai iko Allah shine mai iko cikin annabawa akwai wanda haihuwa ta gagara gare shi sai da ya ta'addu'a Allah ya kawar ya kawo masa haihuwa ashe ya nuna kenan akwai abin da yake gagara annabawa cikin annabawa akwai wanda sukan yi rashin lafiya yi roƙo Allah ka yaye sannan ya kawo buɗi da fatahi ya yaye to ashe ya nuna maka cewa lafiya ba annaba ke ba da ita ba su kansu suna neman ta in ba su da lafiya a wajen wa Allah annabi Ibrahim ya ce wa idza maritu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya Allah ne ke warkar da ni ashe Ibrahim baya warkarwa akwai wani waliyin da ya kai Ibrahim ne amma ce in ne rashin lafiya ni ma Allah ne ke warkar da ni nan sako ya ajiye kada wani ya taba tsammanin zai nemi lafiya a wajen Ibrahim ba a neman lafiya a wajen Annabi Ibrahim a wajen wa ake nema Allah kuma yace wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wallazi huwa yumituni thumma yuhyin Allah shine wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni to shi Allah yana ci Allah yana sha Allah baya ci Allah baya sha amma annabawa suna ci annabawa suna sha wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil amma sai yazo ai maka ƙarya a ce wani shehu yayi kaza kaza kaza bai ci abinci ba ƙarya ne karago ya koye yake ta zunkuma a baki baka sani ba wani mai tatsuniya mutumin Kaduna wanda yake sa wata hula irin ta dan wanzan muna yara akwai wani wasan kwaikwayo da ake yi wani dan wanzan mai tsiri haka to wanda yake sa hula irin ta dan wanzan giza sarkin ƙarya dan yau in zaka lissafa sarakan ƙarya na wannan zamanin na wannan ƙasar tamu to billahi lazi in baka sa wannan lamba ɗaya ba zai wahala ya zo a na biyu shine yake bada labari wai wata rana shehu tijjani ya je wani gari wai da raƙumansa sittin ba are ne kenan da raƙumansa sittin ya je wani gari wai sai bi ta wajen wani masallaci to masallacin akwai mai gadin masallaci mai sharan masallaci shi mai gadin masallaci in aka ɓata masallaci to aikinsa ya lalace ba za a biya shi ba wai shi shehu tijjani sai gashi ya zo da raƙuma har sittin fa wanda wani irin masallaci ne zai ci raƙumi sittin waye shigo da su masallacin sai mai sharan masallaci ce da Allah ni bawan Allah ka fitar da waɗannan raƙuman naka kar ka ɓata min aiki to shi ne shehu tijjani sai ya fusata sai ce to waɗannan raƙuman in ɗaya daga cikinsu ya yi fitsari ko kashi na baka su duka to wai da raƙuman da shi shehu tijjanin sai da suka yi ko kwana shida ya ce a masallacin ba wanda ya yi fitsari shaidan Allah to masallacin daina sallah aka yi a wannan kwana shida ya ce to wai shi kuma mai sharan masallacin da ya ji an ce idan raƙumi ɗaya ya kashi yanzu an ba shi raƙuma duka sai koma ma Allah Allah raƙuman su yi kashin kuma sai ba su yi ba to abin da za mu ce maka shehu da dukkan girmamawa yanzu raƙumi ya fi ka dan kai dai ba za ka yi kwana shida ba kai kashi ba in kuma kai sai ka tafi asu ko ba haka ba to kaga yanzu raƙumi ya fi ka kenan tunda shi zai kwana shida bai kashi ba shine wanda ya ce wai annabi ya ce da shehu tijjani wai ranar da zai naɗa shi wai makamin khatamiya in an ce khatamiya wai ana nufin waliyin da daga shi ba waliyi ai shi shehu tijjani wai khatamul auliya ne kun san duk abin da annabi yake da shi sai da suka yi masa kishiya da shehu tijjani ko yawa annabi kishiya da kansa wai yadda annabi yake khatamun nabiyina shi ma khatamul auliya shi ma bayansa babu waliyi yanzu duk mutanen duniya ba waliyai daga shehu tijjani an gama suna wata mota end of discussion an gama to wai ranar da annabi zai naɗa shi wai wannan mukamin wai sai ya ce ka zo a ka'aba za mu taro ka zo da almajirin ka kwaya ɗaya wai sai ya taho da shi ali harazmi barada kuma wai sha biyu da rabin na dare za a yi mitin ɗin a ka'aba kuma ya taku uku aka yi zuwa ka'aba daga daga fas maroko zuwa wajen wai taku uku aka yi waya ga zangala koki to ba ya gaskiya ya ce in mafaɗin magana wawa ne majinta ba wawa ba ne ba ina hankalinka yake to amma ka'idar ɗaya ce duk mutumin da ya sauka daga koyewar ƙwar'ani da sunna ƙur'ani da abubuwan ban mamakin da ke cikinsa ba su burge ka ba sunnar manzon Allah da abubuwan ban mamakin cikinta ba su burge ka ba to tatsuniya ta ishe ka domin Allah ya ce wa man ya ashu an zikirin rahamani nuqayyil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya buris da zikirin Allah shine ƙur'ani Allah ya ce to sai in hada shi da wani shaydan ya tawasa da hankalinsa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر له ونحشره يوم القيامة أعمى الله يكياشيم فذاك دي الله سبحانه وتعالى masani ne halittar da ya ta nuna sani kuma ta nuna cikar iko gaba ta 29 qauluhu fadin imam tahawi da yace wa qaddara lahum aqdara Allah ya kaddara wa bayi kaddarori an gane ko kamar yadda ayoyi da yawa sun yi magana akan haka inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa kulla shay'in indahu bi miqdar wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada zalika taqdirul azizil alim ثم جئت على قدر ya Musa. daka komai yana gudana da kaddara kaddara mana duk abin da kaga yana faruwa a duniya ba yana faruwa bane da ka sai da Allah ya tsara shi kuma tsari daƙiƙi idan aka ce tsari daƙiƙi ma'ana kwansa da kwarkwatarsa filla fillansa filla fillansa duk wani ɗan adam da ka sani ko duk wata halitta da ka sani a duniya Allah ya santa ya san sunanta ya san inda za a haife ta ya san tsawon ran da za ta yi ya san inda za ta mutu ya san inda za a binne ta ya san adadin shakan numfashin da fitarwar da za ta yi ya san adadin lomar tuwon da za ka ci ya san adadin ruwan da za ka sha komai Allah ya sani iya inda za ka taka a duniya duk ya sani kuma shi ya tsara shi yasa baka isa kai abin da Allah bai tsara maka ba baka isa ba komai yayi maka shi bidikka ba wata bishiya a duniya face Allah ya san da ita ya san adadin ganyenta ya san bushashe ya san danye in wani ya tsinke ya san tsinkewar da izininsa ya tsinke in ya sauka ƙasa ya ji saukarsa wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min shay وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في المبين kaga mutum ya shiga taitayinsa kada ka taba tsammanin cewa wai Allah bai san da kai ba ko za ka shiga wani waje ka ɓoye wa Allah ko za ka yi wani abin da Allah bai sani ba a'a Allah ya san ka cikin ka da banka duk abin da kake ciki ya sani idan kaga kana abu mara kyau Allah ya rufa maka asiri ba ba bai sani bane ba wata hikima ce tasa kawai ya zira maka ido wata hikima ce kawai tasa shi yasa masu hikima sukan gwada misali dan a fahimta kamar kai ne yanzu ka ɗauki kiyashi sai ka ɗora shi a tafin hannunka duk inda yake zuwa ba kana kallonsa ba zai guje maka da ma wai kiyashi ne yana tafin hannunka sai zura a guje wai yana tunanin zai gudu to ina zai je sai ka bari sai ya je karshe sai ka dawo da shi farko to haka Allah da ya halitta gaba ɗaya sai ya samu a wani keji kejin shine sama da ƙasa baka isa ka fita daga sama da ƙasa ba duk inda zaka je yana kallon ka ba inda zaka shiga ka buya yana kallon ka san cewa ubangiji masani ne kuma mai iko ne kuma duk wani abu da yake gudana a rayuwa sai da tsarinsa da gaddarsa da ganin damarsa kuma wannan yana daga cikin abin da ke bambanta mulkin Allah da mulkin duk wani mai mulki duk wani mai mulki a masarautarsa akwai abin da bai sani ba yanzu Kano akwai gwamna akwai sarakuna ko kana tsammanin gwamnan Kano ya san komai a Kano akwai unguwannin da gwamnan Kano bai san da su ba kuma a Kano suke wallahi amma bai san da su ba ballantana ma ya taba takawa ya je wajen amma shi Allah babu wani abu a masarautarsa da bai san da shi ba babu shi domin shi Allah in da a ce akwai wani abu da bai sani ba to wannan abun ba zai iya rayuwa ba domin shigan numfashin duk wata halitta da fitarsa wa yake mata Allah to in bai san da shi ba ba za ka iya shakan numfashi ba fa ba za ka iya fesarwa ba fa abincin da kake ci wa yake ware maka mai ruwa ya tafi wajen ruwa mai tauri ya tafi wajen tauri in ya tashi fitar maka shi ya fitar ta hanyarsa daban da ba ta baki zaka ci abu a haɗe mai ruwa ruwa da mai guda guda yanzu wanda ya sha fura da nono ruwa ruwa ne da guda guda aka haɗa ko ko ya ci tuwo da miya ruwa ruwa ne da guda guda aka haɗa duk ta hanya ɗaya suka shiga amma idan suka tashi fita fa sai an tace an tsaftace kowanne a fitar da shi ta fitarsa to wa yake wannan kai kanka mai jikin baka isa ka sanya ake yi ba to kaga wannan ya nuna akwai mai kula da kai akwai mai lura da kai kai profatin wani ne profatin Allah ne in banda Allah wa zai yi ajiya a jikin halitta ajiyar bata isa ta san ina abin yake ba yanzu duk wani dan adam in ka ce da shi ina inda ransa yake bai isa ya nuna maka ba ba wanda ya san inda rai yake a jikin dan adam sai Allah ɗaya kenan yanzu duk wani namiji mai gemu ko mai gashi a ka bai san daga ina gashin yake fito masa ba yanzu da za ka je a yi maka operation a ɓare fatan nan ba za a ga gashin ba amma kuma ta nan ɗin yake fitowa wa yake fito da shi Allah ka je ka kalli hantsar dabba inda nono yake fitowa yanzu da za ka yanka wannan wajen da ake tatsan nono ba za ka ga nonon ba me za ka gani jini to wa yake fito da nonon yanzu da za a yanka dabba a feɗe ta ba ana fito da tumbi ba da kashi ka taɓa ganin an fito da jakan nono amma in kan a yanka ta da minti kaza za a cika ƙwarya da nonon amma ka kashe ta kuma ba za ka ga inda nonon yake ba to in ban da Allah waye zai wannan dan adam bai isa wannan ba to amma wai kawai saboda tsabar rashin mutunci da bata da halaka ka zo ka samu wanda uwa ce ta haife shi yayi zaman mahaifa ya fito ta mafitsara yana kashi yana fitsari wai ka ɗauke shi ka gwada da Allah au da tsabar rashin mutunci da tsabar wulaƙanci ai ƙololuwar rashin mutunci da wulaƙanci ka kwatanta Allah da halittarsa ka gama yin ta'addancin da babu wani ta'addanci sama da shi yau za ka samu ai da shehuwa na da Allah karɓeɓeniyan ma aiki suke yi wani ɗan uwanmu iyayenmu fulani yake faɗa fa yace ai shi shehu ibrahim ba haifarsa akai ba shi ba haifarsa akai ba ai shi shehu ibrahim da mun tuntuni da shi da mun karbe beniya aiki suke da Allah sai ka rasa wa za ka mara anan shi mai faɗan magana ko wanda ake faɗawa kowa ya cancanci mari wallahi dan ka gane ba Allah gaske bane ba duk lokacin da aka samu wani abu ake bashi matsayin Allah abinda manzo Allah yake yi wulakanta abin yake yi dan me don a gane ba Allahn ba ne an yi gunki da hoton ibrahim ismail da hoton mutanen kwarai aka cika ka'aba da su da maza Allah ya shiga makka fato makka da sanda je na ture su yana karya su yana ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa saboda me saboda a girmama Allah a girmama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajri akwai wani gunki a gefen Makka har annabi ya ci garin makka da yaƙi ya rusa gumakan da ke cikin ka'aba wannan gunkin ba a daina bauta masa ba ana kiransa zulkhalasa wata rana manzo Allah ya fito yace da sahabbai wa zai hutar da ni in samu in rinka bacci suka ce me yake hana ka bacci yace gunkin zulkhalasa gunkin zulkhalasa ya hana ni bacci matukar ana shirka ba na iya bacci wani daga cikin sahabbai yace ni zan maka maganin sa ya tafi ya sada ya je ya rushe shi to haka ake yi wannan ita ce sunnar annabawa ba ku ga annabi ibrahim ba da ya shiga ɗakin gumakan mutanensa me musu faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un shi yasa idan Allah zai yi magana akan waɗanda ake bautawa koma bayansa ko annabawa ne sai ya faɗi wasu sifofi da suke nuna ba zai yi Allah ya zama yana da wannan ba ba zai yi Allah ya zama yana da wannan sifar ba da aka ce annabi isa dan Allah sai Allah madaukin sarki ya faɗi tarihin haihuwarsa me hikimar kawo kisar haihuwar annabi isa a qur'ani dan a nuna maka ba Allah bane ba yadda za a yi Allah ya zama yana da uwa ba yadda za a yi a fafari Allah za a kashe shi ya gudu to me yasa Allah ya faɗi wannan ba wai dan ya wulakanta annabi isa ba amma dan ya nuna maka isa bai zai bai dace ya zama Allah ba domin haihuwarsa akai domin an nemi rayuwarsa ya gudu ko ba haka ba wanda ku ya zama wannan sifofinsa ne ya dace zama Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa Allah ya ce kai mai mutuwa ne su ma za su mutu dan ya nuna ba Allah bane Allah baya mutuwa an gane ko shi Allah alhayyu ne alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm daka idan ka ce shehu wani suna karɓe beniyar aiki da Allah uwa ce fa ta haife shi ba kuma zaginsa muka yi ba amma don mu nuna maka cewa ba fa Allah ba ne mahaifiya ce ta haife shi yana da uwa ya yi kashi ya yi tumbuɗi duk ƙaryar da za ka yi a kansa ya yi kashi ya yi tumbuɗi ya yi rarrafe ya yi tatata to yanzu Allah ya zama haka inda lafiyayyen hankali kuma ya mutu an je an binne shi yau yana cikin ƙasa Allah ya zama haka ba zai yi Allah ya zama haka ba ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira kuma shi Allah shi ke kaddara komai ko kana so ko baka so Allah shi zai kaddara ma kaddara kuma dole ka bi ta baka isa ka tsallake ta ba an gane ko ma'ana shi yake gudanarwa amma shi ba a gudanar da shi subhanahu wata'ala قدر الله جل وعلا المقادير الله مي جرما دبوايا يا قدر قدروري ولم يوجد ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير وبنجدي بسامة دوات أن أبو بابا باتارة قدرة با domin ya ce wa in min shayin illa inda na khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba wani abu face muna da shi babu amma ba ma saukarwa sai gwargwadon bukata ruwan nan da kake gani Allah yana da ruwan da bai da iyaka amma yana saukan mana ne gwargwadon amfanin mu gwargwadon bukatun mu arziki Allah yana da damar ya azurta kowa yana da abin da zai mai da kowa kai gangaloniya man akwai ko ma'ana Allah yana da arzikin da zai baka arzikin da bai da iyaka ya bani ya ba kowa to amma me yasa yayi wasu masu kuɗi wasu talakawa wasu su ci da ƙyar wasu kuma daidai ruwa daidai ƙurji wata hikima ce tasa haka ya so ya ga bayansa isa ce da iyawa ya ce komai ina da shi babu iyaka amma ba na bayarwa sai gwargwadon abin da na ga dama na fata an gadi shi yasa a hadisi ingantacce hadisi kudusi ubangiji ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasalani kullu wahidin mas'alatahu أعطيته إياها ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Ubangiji mai girma da buwa ya ce, Ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, duk za ku taru a waje guda, kowa ya ƙure malejin buƙatar ya roƙi duk abin da yake so in bashi. to fa wannan ba zai rage mun komai ba cikin arziki na sai in kamar a tsoma allura a cikin teku a tsami idan aka tsoma allura a cikin teku aka tsame teku tana sani wannan abin da allura take ɗauka yana rage wani abu na teku masu hikima suka ce duk mutumin da ya ce maka da aka tsoma allura a teku aka tsame teku ta ragu to bai da hankali mata bai da hankali ai teku ba ta sanin ma me yi allura ta shiga teku teku ba ta sanin wannan to wannan an maka misali ne gwargwadon yadda hankalinka ma zai ɗauka a matsayinka na ɗan adam amma Allah ya wuce haka subhanahu wata'ala yanzu ku kalli wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta duk kai kawan dan adam ya kasa ya ga ƙarshen duniya kuma ba zai gani ba amma ko kun san cikin duniyoyi da Allah yake da su miliyoyi wannan ita ce karama akwai duniyar da in aka jefa wannan tamu bacewa za ta yi bat ba za a ganta ba akwai mala'ikan da ba zai iya shigowa duniyar nan tamu ba ta yi masa kaɗan ta yi masa kaɗan girmansa ya fita to kaga wannan yake nuna maka ka san Allah ba abun wasa bane wai me wannan sifofin ake sifanta shi da mutane ƴaƴan mutane wanda aka haifa wai ake cewa wai sa'annin sa ne ko su suke kaza ko sai da su zai yi kaza to tun kan a halicci kowaye a duniya akwai Allah kuma yana nan a Allahnsa ba sai da ya halicce ka ya zama Allah ba yana nan da isassa ba sai da kai ya samu isa ba haka ya bayi mu ji tsoron Allah musamman ya Allah Allah ya fi gaban wasa shi yasa ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadari wani bai yahude fa a cikin at-taura ya ci karo da wata aya hadisin yana cin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud batur ba yahudan da ya karanta ayar bai taba ganin ta ba amma ranar da ya karo da ita kawai aya sai ta kulle masa kai shine yazo hankalinsa a tashe wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad na samu wata aya a attaura ta buga mun kai na samu ayar da take cewa a attaura ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai rike duniyan nan gaba ɗaya da ɗan yatsa ɗaya duniya gaba ɗaya da duk abin da ke cikinta Allah zai rike ta da hannu ɗaya sannan yawa kansa kirari ya ce ni ne mai mulki ina masu mulkin shine sai manzo Allah ya fashe da dariya irin cewa yanzu ka zo wajen kenan mu ai tuni mun wuce wajen sai ga ayacin suratul fusilat ubangiji yana wa ma qadarullaha haqqa qadari ai da mun ba san girman Allah ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kasa duka da hannu ɗaya zai rike ta ranar tashin alkiyama was samawati matawiyatun bi yaminihi ya nan da sama gaba ɗaya ya rike ta hannu ɗaya sannan ya ce anal maliku ana dayyanu aina malukud duniya ni ne mai mulki ni ne mai hukunci ina masu mulkin duniya haka duk wanda kaga yana wasa da al'amarin Allah yana kwatanta Allah da wasu daga cikin bayi to bai san Allah ba duk wanda aka ce masa Allah shine kadai abin bauta yake da ja to bai san waye Allah ba duk wanda yake jin cewa wai abin da ake yi wa Allah za a yi wa wani ko waye wannan wani to bai san waye Allah ba Allah ya fi gaban haka da haka yace wa in min shay'in babu wani abu illa inda na khaza'inuhu face muna da taskarsa wa ma nunazziluhu amma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lumin sai da gwargwado sananne suratul hijri fa kullu shay'in qaddarahu Allah duk wani abu da ka sani Allah ya gwada shi bi maqadir da gwargwado wa kayfiyat da kama la taktalifu ba zai saba ba wala tatagayyaru ba zai sauya ba fal insanu kaga mutum qaddara Allah jismahu wa hawasahu wa a'dha'ahu Allah ya kwatanta girman jikin dan adam da girman hankali da tunanin dan adam da girman gaban dan adam wa tarkibahu da yadda zubin jikinsa zai kasance wa auzanahu da nauyinsa hatta sara insanan da haka har ya zama mutum cikakke mu'tadilan daidaitacce yamshi yana tafiya waya kifu yana tsayawa wala wiktalla shay'un min a'dha'ihi da wani abu da dan adam zai samu matsala min a'dha'i hadha al-insan na wannan shi dan adam din aw min tarakibihi ko na daga jinin da aka yi wa jikinsa ikhtalla jismuhu da duk jikin ya samu matsala wa kadhalika sa'irul kainati haka duk sauran halittu ma suke yadda ka san idan wani abu ya samu matsala a jikinka jikinka ya samu matsala to haka sauran dabbobi haka mala'iku haka annabawa haka haka duk wata halitta haka Allah ya yi ta za ta iya rashin lafiya Allah ya warkar da ita akwai tsarin da ya mata na halitta in wannan tsarin ya tabu ta shiga matsala har sai Allah ya kawo mata dauki ya gyara ta yanzu ga annabi ayyu annabi ne cikin annabawa ko da kirari mai haƙuri amma hakan bai hana jikinsa ya riɓe ba lokacin da ya kamu da rashin lafiya har sai daga baya Allah ya warkar da shi ko duba abin da malaman tafsiri suke faɗa a tafsirin suratu sa da Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab malaman tafsiri suka ce ayyuba sai da duk jikinsa ya riɓe bakinsa ne kaɗai da zuciyarsa suke da lafiya amma daga baya Allah subhanahu wata'ala ya warkar da shi kuma Allah ya yaba masa yayi haƙuri yayi dogakali ya koma ga Allah kuma Allah ya yaye masa to ashe wannan yana nuna annabawa ba sa bada lafiya su ma neman ta suke a wajen Allah kuma in an ce annabawa sun yi rashin lafiya ko da za a ce annabi ya kare ko annabi wani sashi na jikinsa ya rufe qur'ani ya faɗa wannan baya nuna tawaya ga annabawa annabi Musa yana in'ina yana da matsalar baki dan ka faɗi wannan shikenan ka tawaye Musa shi da kansa yace wahalul uqdatan min lisani yabkahu qawli Allah ka warware mun kullun da ke cikin bakina dan a rinka gane magana ta malamai suka ce in ina ce da shi lukuna lukuna to duk waɗannan sifofin da ake faɗa annabawa suna da su ba wai fa dan tawaya bane domin jingina su ma ga annabawan ba tawaya bace kai ne a rashin ilimin ka da jahilcin ka kake ɗaukar tawaya ce in an ce annabi wane yayi zazzabi kai a wajen ka tawaya ce waye ce in ka ce baya zazzabi ka mai da shi Allah annabi ne yana rashin lafiya dan adam ne dan rashin lafiya annabi ne yana cin abinci dan adam ne dan adam zai ci abinci annabi ne yana shiga makewayi dan adam ne dan adam zai shiga makewayi wannan baya tawaye dan adam kamar yadda na sha faɗa yanzu wanda zai zo ya kore wa annaba waɗannan sifofin da ka ba da ilimi ba da jahilci shi yana ganin girma masu yayi to muƙaddara da shi zai samu irin wannan abin to shi kuma da yayi ne shi asibiti zai tafi yanzu ka ce annabi wani muƙaddara baya waiwaye to kai sai wuyan ka ya makale ka kasa waiwaye me za ka yi to ba su kai ma sai mu ce shikenan karama bace kai ma kawai ta buga bagadi ka ce na na Fatima ba ta jinin haila kai ta kamata ba ta jinin haila kwana biyu ka kai ta asibiti to ka bar ta mana ita ma ta zama ta samu karama ashe kaga ƙarya kake yi daman sifofin sifofin dan adantaka ce kamala ce ga dan adam Allah ya yi ɗan adam don ya kammala shi sai masa duk irin waɗannan halittun kamala ce gare shi kuma ya ce wa laƙada karramna bani adam girmama ɗan adam kamalar mace ta yi haila in mace ba ta haila tana da matsala sai ta je ta ga likita amma wani zai zo ya ta shirga ƙarya ai fatima ba ta haila ai kaza kaza kaza ai annabi in ya taka dutse ake ganin kafarsa amma har yau gashi muna zuwa makka duk annabi a makka ta takawa da madina ba mu taba ganin dutsen da kafa tasa ta fito ba shi yana ganin sai ya faɗa haka ya girmama annabi makareci gizo ai ce ka sai annabi ya taka dutse ana ganin sawunsa amma in ya taka rairayi ba a ganin sawunsa da ana wannan yau da Kano bata cika da duwatsun da annabi ya taka ba ba ga wani shehi ya je ya zo da wata muƙeƙiyar kokara ba wai itacen annabi Adamu dan Allah wannan ba zai sa duniya a mana dariya ba ka tara mutanen da ba dukansu suka iya tsarki ko alwala ba amma ka tafi kaje ka ɗauko ni mun kume man faskare wai itacen annaba adamu to me zai musu kwadamu yake yau a duniya ba zai amfani da wannan itacen ba gas zai koma muƙaddara girki ake masa billahi lazi ko adamu ne yau ke duniya ba za a yi masa girki da itace ba gas zai koma saboda ba zai yi a ce Allah ya kawo sauki kai ka ki karɓa saukin ba annaba su suka fi kowa neman sauki a wajen Allah amma yau sai a kawo maka wani jelar doki isga a ce maka wai gashin annabi ne yau gobe a kawo maka wancan a ce maka kaza yau a kawo maka wancan a ce maka kaza an ki a tsaya a karantar da kai abin da zai maka amfani a rayuwarka ka san tsarki ka san Allah alwala ka san sallah ka san waye Allah wanda wannan shi zai maka amfani ba wani dan adam da zai mutu ya je kabarinsa a tambaye shi gashin wani annabi babu wannan ba wani dan adam da zai mutu ya je kabari a tambaye shi ko karar annabi adamu ba wanda zai tambaye ka wannan amma abin da za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka mutane ba su gama wannan amsa ba ka kawo musu itace dan Allah mu ji tsoron Allah dan Allah mu dawo dan Allah mu dawo cikin hayyacin mu Allah ya sa mu gane to da ka dai ubangiji subhanahu wataala ya halicci yan adam kuma ya cika musu halittar su kuma in dai suka sauka ko matsala ta faru ga halittar da Allah ya musu to an samu matsala an samu cikas to ba wai sai dan adam ba haka nan dukkanin halitta da ka sani shi yasa yace wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu da ka sani Allah ya masa kaddararsa dan adam ga kaddararsa tsuntsaye a sama ga kaddararsu kifi a ruwa ga kaddararsa tururuwa a cikin shuri ga kaddararta kowa da kaddararsa mala'iku kaddararsu mutane kaddararsu aljanu kaddararsu dukkanin mu halittun Allah kowa da tasa kaddara kuma wa ya kaddara Allah an gane ko kaga ba wani wanda Allah ya ce wani ma yana da kaddara ko annabawa Allah bai ce suna gudanar da wani abu na kaddara ba a balantana a ce maka wai akwai wani kudubi akwai wani najabi akwai wani autadu akwai wani gausu akwai kaza akwai kaza duk ƙarya ce tatsuniya ce wai wasu waliyai ne su guda ashirin da kaza wani kudubi ne wani autadu ne wani nujaba'u ne wani gausu ne duk wata addu'a in an yi sai ta bi ta ofishinsa don kan haife shi ba kan haife shi ba yanzu da babu shi kuma fa ƙarya ne ƙarya ne ba wata addu'a da take bi ta ofishin wani ko ofishin annabta addu'a ba ta bi ta nan ko annabawa ba sa sanin mai bawa ya roƙa ballantana su biya masa bukata addu'a sirrin Allah ne da bawansa shi yasa Allah ya ce da annabi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa da su ina amsa kiran mai kira sai ce falyasta jibuli su nemi amsawa daga gare ni ba wai su biyo maka kai kuma ka gaya min in mika maka ka mika a'a ba ya haka ba ba ya haka ba lokacin da manzon Allah yake duniya Allah ya ce idan bayi suka yi laifi suka zo wajenka suka roƙe ni gafara ka sa baki zan karɓa shine abdullahi dan abbas yace dan mas'ud yace Allah ya mana alfarma guda biyu alfarma ta farko kasantuwar annaba a cikin mu lokacin yana raye domin Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim yace to amma yanzu wannan alfarma fa babu ita yanzu annabi baya cikin mu yanzu alfarma ɗaya ce ta rage mana ita ce ta istighfari wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun yace to ko da mun yi takaicin rasa alfarma ɗaya to ɗaya tana nan daka ko annabi a yanzu in kai addu'a baya sanin me ka roƙa kuma ba aikinsa bane ya san me ka roƙa Allah shi ne yake jin roƙo kuma shi yake biyan bukata amma sai a zo a ce maka wani shehu gausu ne da haka in an yi addu'a sai ta bi ta abin nan na rantse maka da Allah da waɗannan shehunan da ake faɗa addu'a sai ta bi ta ofishinsa ake biya damu ala yau dan ba za su biya tamu ba wallahi ba za su biya tamu ba amma su da kansu suna faɗa in sun gan mu suna ganin mu cikin walwala mun washe hunnan tawaye kuma mun zauna lafiya saboda daman ba sai da su ba ake zama lafiya sai da su ba irin yadda annabi ibrahim ya ce da mutanensa inni bari'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdi ba ni ba abin da kuke bauta koma bayan Allah ni kadai da Allah ne yadda kamar yadda annabi nuhu ya gaya mutanensa in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatin lahi fa ala allahi tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan thumma qadu ilayya wa la tunziru haka mutanen annabi ibrahim suka fada ya fada kuma allah ya ce mu yi koyi kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة بدا حتى تؤمنوا بالله وحده duk wanda yake so ya hada kai da ahlus sunna to ya daina shirka duk wanda yake so ya hada kai da ahlus sunna to ya daina daukan haƙƙin Allah yana ba wani in an yi wannan to hadin kai ya samu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na abuda illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan amma matukar mutane za su yi shirka kuma a cewa ya haɗa kai na ne ba zai yi ba ƙarya ne ba za a taba hada kai akan shirka ba ana hada kai ne akan tauhidi in kuma ka ce dan an ce ba za a hada kai ba mutane suna shirka an zo da tashin hankali to duniya ta yi ta makar ba ta tashi ba ta tashi gobe me ake jira a duniyar bautar Allah in ba za ta yi ba me duniya take tsinana ba ta da wani amfani albazazi ma ce iziddinu lam yakmul falaka na duniya in addini ba zai yi ba duniya ba ta da amfani sai dai kawai kai zaman larura gwargwadon yadda Allah ya ajiye ka in lokacin ka yayi ya karbe ka da imani ka amma mutane suna ana zagin Allah ana kaza yanzu idan ka dauko iya abin da aka yi na fitsara a maulidin nan da zagin Allah bai isa in Allah yayi fushi sai mun biya bashi na shekara 100 ba wani yaro fa na gani yace to fa kaka kara kaka yau ga maulidi ga takuta ha ga coci wallahi haka yace ga takuta ha ga coci ai ranar asabar ce ko yace to wayo ce za a yi ne sai yace ai duka za a yi dubbin za a yi suka fashe da dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta kai in Allah zai hukunta mu da ita wallahi duniya za ta rushe in Allah zai hukunta mu da irin waɗannan kalmomi to Allah kadai abin da ya san abin da zai same mu Allah ya kiyaye fali kulli shay'in maqadiru kowane abu yana da kaddararsa yanzabitu biha wanda da wannan kaddarar ne yake kyautatuwa ya kasance yadda ake so wali kulli shay'in maqadiru takhtalifu an maqadiril akhari kuma kowa yana da kaddara kuma kaddararsa ta sha bamban da ta dan uwansa yanzu zaka ga kaddarar da daban ta uba daban ba dai karshen kusanci ba kenan ka haifi da amma ya zama wani abu kai baka zama ba kuma kai ta burin ka zama abin amma kai Allah bai kaddara maka zaka zama ba yanzu mutum nawa yayi ta neman kuɗi dan ya zama mai kuɗi amma Allah bai kaddara masa ba ɗansa kuma ya zo yayi me yayi kuɗin mutum nawa ya nemi sarauta dan ya zama sarki amma bai yi sarkin ba ɗansa kuma ya zo me yayi sarki wannan yana nuna maka dan ka haifi ɗa ma ba yana nuna dole abin da yayi sai kai ba ba yana nuna yadda ya zama sai ka zama ba kowa da kaddararsa ɗanka sai ya zama kaza kai baka zama ba kai ka zama kaza shi bai zama ba an gane ko to da kowace halitta tana da kaddararta halittar ɗan adam ce halittar mala'ika ce halittar aljanu ce kowace halitta da kaddararta da wannan yana daɗa nuna maka isa da ikon Allah da ikon da ya gagari hankali ya gano iya yanzu a ce kaɗai iya mutanen bacirawa kai ai ba wai mutanen bacira yanzu a ce kai a iya gidanka da kai da matarka ka san ko meye a gidan ko me ake yi a gidan ai ba za ka iya ba amma ka kalli duniya da girmanta da fadinta da dadewar da aka yi ana yin ta yau ba wanda ya isa ya gaya maka duniya shekarar ta kaza fa ba wanda ya sani sai dai ai ta shaci faɗi ba wanda ya isa duniya ta fara tun ba a fara lissafi ba tun ba agogo tun ba kalanda tun ba lissafin kwanakin wata duniya ta fara to wannan duk lissafin fa shi Allah yana da shi record ya san duk wata halitta da ya kayasa lokacin da ya yi ta da inda ya raya ta da arzikin da ya mata da ayyukanta duk record yana nan a ajiye kuma a lahira zai nuna wa kowa kayansa idan ka duba halittun da suke cikin ruwa wanda masana suka ce halittar cikin ruwa ta fi halittar kan tudu yawa ba a kan tudu kana ganin ga mutane ga ga ga ga ga aljanu ga tsuntsaye ga kwari to halitta cikin ruwa ta fi halitta kan tudu yawa kuma Allah yadda yake kula da halitta kan tudu haka yake kula da ta cikin me ruwa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san duk inda halittarsa take subhanahu wata'ala wannan kada ya isa ya nuna maka Allah ba abun wasa bane ba sanin Allah sai ta hanyar manzan Allah amma ba ta hanyar kwakwalwa da molanka ba kwakwalwa ba ta isa ta gano Allah ba kwakwalwa ba ta isa ta san komai game da Allah ba domin tazarar gudun kwakwalwa da hangen nisan ta bai isa ya gano inda Allah yake ba bai isa ya gano menene kaza na Allah ba amma Allah ne in ya ga dama sai ya gaya wa annabinsa ina da kaza cewa bayina kaza nabbi ibadi anni ana al-gafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim gaya wa bayina ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne abinda Allah ya so mu sani in kuma ba ta wannan hanya ba ba ta hanyar da zaka sani dukkan hanyoyi a kulle suke sai wannan hanyar kadai Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana kada ya bamu ikon nisanta ta zamu tsaya kan gaba ta 30 idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora daga inda